الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي ترى وجه ربيع الثاني shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya a sura ta talatin da biyar mun kuma darasi guda biyu a cikin ta guda ɗaya kai za mu tashi daidai wannan surar ta talatin da biyar aya ta tara darasinmu na biyu muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu je sun yi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور Allah madaukakin sarki yake wallahu allazi arsala riyaha Allah madaukakin sarki shine ya yake aiko da iska daban-daban domin iska kamar yadda malamin suke faɗa na Hausa ba ta da jami idan kace iskoki to ya zama wani abu daban kuma saboda haka Allah yana turo da isko iska daban-daban wato siru sahaban ta kuma sai ta koro girgiji fasukuna wa Allah ya ce mu shayar da shi ila baladin mai zuwa ga wani garin da yake ya mutu fa ahyayna bihi al-ard ba'da mawtiha sannan mu rayar da wato kasa dalilin saukar wannan ruwan bayan ta mutu sai Allah ya ce kazalika nusu yadda ka zama rayar da kasa da ta mutu to haka za mu tashi mutane ranar alkiyama gaba ɗaya wani ya shekara dubu ɗaya ɗari biyu a ƙasa wani ɗari bakwai wani ɗari takwas gaba ɗaya za a tattaro su a taje sai Allah ya ce man kana yuridu al-izza duk wanda yake neman rinjaye domin al-izza shine al-galaba wal qahr wato rinjaye yake so ya zama wato a sama falillahi al-izzatu jami'a ka sani cewa rinjaye da galaba da izza da buwaya tana gurin Allah gaba ɗayanta fihi ilayhi yas'alu kalimatu tayyib bizan tika da zuwa ga Allah suke tashi sai wal amalu salihu yarfa'u sannan wato ayyuka na kwarai kuma yarfa'u yana daga su zuwa gare shi walladina yamkuruna sayyi'at amma wadanda suke kulla makirci wanda yake buna nan makirci lahum azabun shadidun azaba mai radadi ta tabbata a kansu Allah yake wa makru ulaika makirci irin wayancan da aka faɗa allazina yamkuruna sayyi'at huwa yabu yana cikin halaka yana cikin lalacewa da halaka mukallime ma da yake faɗa yake katiran ma yastadillu ta'ala 'ala al-ma'adib ya'ihi al-arba ba'da mawtiha yumdiu ibadahu min an wadu an ya'buru bi hadha ala dhalik mafi yawancin lokuta kamar yadda muka gani a suratul baqara Allah madaukakin sarki yakan yawan bada misalai dangane da abin da ya shafi rayarwa musamman da abin da ya shafi adilla ta rububiyya domin wannan matsala ce da musulmi da kafirai sun yi musharaka a kai kowa ya yarda idan da za a tambaya wa ya halitta sammai da kasai za su gaya ma Allah ne to sai a bada dalilin da sun gamsu ne domin mun sha faɗa cewa rububiyya hi af'alun af'alu rabbi shine rububiyya a dunkule da an cewa da rububiyya sai ka ci ayyukan Allah uluhiyya kuma ko ubudiyya ce kuma af'alu ibad wannan shine abin da ya gabata ko da yake ka kalla kuma da ba imani da Allah ya kunshi abubuwa uku rububiyya da uluhiyya da al-asma wa sifat duk da aka tambaye ka duk mutum na cewa imani da Allah baka hada wayannan abubuwan uku ba baka ci duka ba iya ce wato bayanin ya kunshi wayannan abubuwan guda uku kaida kenan tunda zaka fara bayani akan imani da aka zo aka an tuni na billahi ko wa malaikati judo da dauki an tuni na billahi sai ka hada wayannan abubuwa uku kaida kenan sai aka dawo abin da sun yadda ne ka duba suratul baqara kafin a fita sai da Allah ya bayani akan wato bayanin rububiyya na rayawa ya kashe ya raya cikin gurare hudu wanda mun biya za ku iya tunawa irin su alamtar ila allazi hajja ibrahima fi rabbi kaga ire-iren su a jere za ka ga aya uku wanda ta zo sai bayani akan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to saboda haka wayannan abubuwa ne da ya kamata mu kalla mu kuma ƙara kawo su to kaga nan sai Allah ya kuma dawo musu da rububiyya to shine malai yake mana fa innal arda takunu mai kasana hamidatan la nabata fiha domin zaka ga kasa ta buki kai karo babu kai wato babu tsirrai a kanta fa idza ursila ilaiha sahabu ko arsala ilaiha sahabu tahmilu al-ma wa anzalahu alaiha in tazzat wa rabat da zarar Allah ya saukar mata da ruwa ruwan nan ya raba ta sai kaga idan da sai ka motsa wa raba ta hakaka ta kumburo shine Allah yake wa ambata min kulli zawjin bahi sai kaga tana fitar da ko da irin zauji ko da irin nau'i bi ban kai dangane da abin da ya shafi wato kayan tsirrai kaga kayan marmari sun fito kaga shuka ta fito ta kayan abinci kamar yadda ya faɗa a suratul hajj shi ne malin shi kadalika na jisar idan arada Allah ta'ala ba'athaha wa nujuriha haka nan dukkuna su ba idan Allah madaukakin sarki ya yi nufin tashin su gaba daya anzala min tahtil arshi madara to karkashin kasa sai Allah ya aika da wani irin ruwan sama sai shiga karkashin kasa ya ummul arda jami'an ya zame kasar a kasa gaba daya fatin bitul ajisa da fi kuburiya sai kaga dukkuna su ba sun fara tsirowa daga cikin kabari kamar yadda shuka take tsirowa shine ma ne yake kamatin bitul habbati fil ardi kuma haka ya tabbata a cikin sahihul bukhari annabi yana cewa kullu bin adam yubdi illa ajbu dhanbi kowanne dan adam da kake gani gaba daya sai ya narke a cikin kasa sai ya narke shi da yawa wasu yanzu ba kwa ganin ana maimaita maimaita bunnewa ko a makabartar dambi akwai wuraren da yanzu an maimai ake yi domin duk sun narke na gurin gaba daya an fahimta sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce amma wanda kashin nan na jikin su final court shi kadai ne shine ajibu zambi shi kadai ne baya narkewa saboda haka wani lokacin ko ba ta kan kabarin ka tambaya za ka kuna iya ganin wannan sai a dauke a tattara shi a tura shi wani guri kawai a rubu wani lokacin kuma ya yi a yaron ya ƙara nutsewa a kashin kasa amma za a samu gurin da za a yi wato za a iya binne wani domin akwai matakin da watakila inda lahabi suke yi dogon kawai za su iya kadda wannan zan ajabu dan jikin saboda shi yana iya ratsa cikin kasa sai ya kasa to da an zo an yi haka sai a dora kawai a kai saboda mu yawanci a nan duk shakku ake yi shi yasa ka ga wasu guraren ayi matsalar da take faruwa da ake magana a kan duk inda ka mutu abin ne ka to wasu kasashen ina ji kuma har da hijira ma in ban manta ba za ka ci tattara gawa ake kamar irin tamu na nan kawai sai a zuba su a wani rami sai a fara musu wani asir in suka yi yankin gaba ɗaya sai a cire wannan ƙasusuwan sai a je kuma a haɗa su guri ɗaya a yanni sun sa wasu za ka ba sa nutsuwa da cewa su bar gawarsu duk da cewa shari'a cewa sai inda ka mutu abin ne ka amma inda irin wannan wani ba zai yanzu yana ji yana gani a ce ma'aikansa an bayan mutuwar da ya kuma an narkai ita ba zai wani abu ba amma ba za ka gamsu ba kai a ba magana halarci kuma wani abu suke yi na su kawai na neman kuɗi saboda wanda suke wannan ma'aikata ce ba ma'aikatar shari'a ba kawai su suna yi don maslahar kansu ai ɗan adam alfarmar da yake da ita lokacin da yake da rai in ya mutu ba tana nan to ka ba ai ba da yadda za a ce wannan ya halatta domin dan adam yana da yasa aka ce a ta wanke shi idan ana sanyi ka dumama ruwan misali saboda yana da alfarma dan dai kawai baya buci ne alfarmarsa tana nan an fahimta da kyau ku saboda haka iya fahimta ta ban san cewa ya halatta a wulakan me yasa aka ce annabi yace kar ya kashin dan adam in ya mutu ka kamar karya shi ne yana rayu yau wato wannan ma ya ce mai aka annabi ya faɗa yana cikin ibnu hajar na ka duba hadisin bulugul mara cewa karya kashin dan adam yana mutu kamar ka karya shi ne yana rayu to da wannan iya fahimta ta ya halatta mutum ya mutu a ɗau wani abu a fara ba ai sai aka yi abu ne kawai in ya narke da kansa wannan wato tsarin Allah ne to amma annabawa ba ta jin jikin su dukkan bayan Allah da wanda Allah ya ga dama kawai da mun faɗa lokacin da Muawiya bin Abi Sufyan ya zo yana yin hanyar ruwa a Madina bakiya idan ka je yanzu bakiya asali wannan guraren ba nan suke ba dan da muku guriya bai ga wanda da famfo har je biyo ta gurin zai sa karɓar cire gawa ana mai da su inda kake gani yanzu an kewaye saboda haka a lokacin ai kaga an fitar da irin su Abdullahi bin Haram shi su Amr bin Jamu abokai ne wanda an binne shi a ranar daya a lokacin da aka fito da shi sai daga cikin su har yayi haka lokacin da aka arabe shi da kibiya ya danne gurin haka ya mutu bayan shekara 40 ana haka ramin da aka cire hannunsa sai da jini ya tsatsuwa sai da jini ya tsatuwa kaga wannan Allah ne yake musu haka yawa amma dai wanda nasu yake akan cewa jini wato ba ta narkewa annabawa ne kai tsaye kasa ba ta cin la ta akulu a bisadil anbiya ba ta cin wato jikin annabawa to wannan shi to kaga abin da malai yake gaya mana nan to yadda kaga wannan tsarin da Allah yake yi wajen fito da tsirrai haka za a fitar da ɗan bayan ya mutu to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa to kaga ayar yanzu mun gaba ta fatukuna hu ila baladin mayyitin sai mu shayar da ruwan zuwa garin da yake ya mutu za a umarci mala'ika mika'ili domin shi yake kula da harkar ruwa shi zai kula da harkar ruwa ya rika tura shi inda wato aka umarci shi daga nan sai ga ana ruwan anan ba a yi a diga domin mala'ika mika'ili ne yake shine misalin da nake abin mamaki za ka ga an tashi roƙon ruwa sai a roƙi halilu bayan halilu bai da alaka da ruwa shine shine wanda wanda kuma Allah ya taimake ni yanzu karantika sun yawa ba ma a wannan Allah ba mu ruwa halilu yace yake fa ahayna bihi al-ard ba'da mawtiha kadhalika an-nusur yadda kaga wannan tsarin to haka za mu go kuma mu tafi dan adam ya Allah yake man kana yuridu al-izza duk wanda yake neman buwaya yake san daukaka Allah yake balillahi al-izzatu jami'a rubuwaya da rinjaye gaba ɗaya na gurin Allah shine wannan kaga man kana yuhibbu an yakuna azizan fi dunya wal akhirah duk wanda yake so ya zama mabuwayi ne rinjaye a komai Allah ya baka rinjaye a duniya da lahira sai yake fa yanzam da atalla to kana zantubin Allah kaba Allah ka gani fa innahu ya'tudu lahu al-maqsud lahu maqsudihi domin abin da kake nufata Allah madaukakin sarki zai cika mai لأن الله مالك الدنيا والآخرة kuma Allah madaukakin sarki shine malikud dunya wanda ya mallaki duniya da lahira lahu al-izzatu jami'iha gaba ɗaya izza da buwaya tana gurin sa kamar yadda ya faɗa annabina ta'iduna kafirina awliya min dunil mu'minin sai ya yashtaguna indahum al-izza fa inna al-izzata lillahi jami'a ka kalla ayar nan dan dai kawai matsalar mu kullum muna yi ayoyi ba ba ta dabbobi amma wallahi wanda ya san waina abubuwan ai ya san babu turawa ko arna na America ko na Russia da za su ya dauka kaji ba alhali Allah ya dauka kaji ba kallan ayar cewa Allah ne ya tafi dole na kafiri da auliya min dunil mu'minin wadannan da suke rukun kafirai a matsayin majiyan talabarin su ba mu'mine ba sai Allah yake a yanka gona inda hum na izza yanzu dan jayi kuke ni ba a gurin Allah a gurin kafirai a gurin su kuke nema to sai Allah yake fa inna al-izzata lillahi jami'a to rin jaye yana gurin Allah madaukakin sarki gaba ɗayan sa duka kuma haka Allah ya faɗa a surati Yunus wala yahzunka qawluhum inna al-izzata lillahi jami'a kada wato maganganun su fata ba rai daukaka tana gurin Allah gaba ɗayan ta kuma haka ya faɗa a surati Munafiqun walillahi al-izzatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون saboda haka izza tana ga Allah barkatun sarki kuma tana ga annabi alaihi salatu wasalam da mu'minai amma munafikai ba su haka ba kuma ka aula ba Allah ka gani a cikin gida katon gida extended family za ka rika gani an tare yan boko daban-daban wani yayi medicine wani yayi injiniyara wani lu wani kaza kowa wata kila hadda wallahi za ka ga wanda ya hada biyu a cikin gidan sai an fi sanin zafiya da kowa kuma za a wata kila ma an san shi ne ta harkar addinin ba ta bokon ba saboda haka haka nan za a tazo haka da kira wani bawan Allah yaro mataki saboda haka hafizi alqur'ani ya kuma yi karatun sa na jami'a ya gama amma duk wanda ya san shi ya san shi ne ta harkar addini amma yanzu da ya zo sai kuma ya kawai wani abu ya rufe shi gaba daya yake so wato bari ya ajiye wannan harkar gaba ɗaya ne kuɗi sai ni muke magana da shi nake ce masa kai ka san kan da baka baka harka addini gaba ɗaya nake ba wani ne san amma daga lokacin da ka haddace alqur'ani ka rika mu'amala ta addini nake dalilin wannan ba wanda ne san ka nake amma yanzu da ka shiga harkar kasuwancin nan ka ga mun mutum ɗaya ne san da harkar kasuwancin babu sannan kuma a cikin wanda kuke kasuwancin da su an iyayen gidanka za ka ba duk ba a san ku ba saboda farin lahi da izzatu jami'a illa da buwaya tana addini inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadau bihi akhari da wannan addinin da shi za ka daukaka kuma wallahi za ka ga alfarmar da addini yake da yake da ita ya ga a cikin akaran ɗinka da cikin gidanku ko arba'in kai da Allah ya baka marba wato izza ta addini za ka rika samun alfarma da wanda ban wanda wasu ya sun shekara 20 ba su same da ba wanda ya riga ya tantana harka addini zai gane haka domin za ka ga idan kana harka addini mutukar da gaske kake idan Allah to duk wani ministry da zaka je zaka ga kana da alfarma a gurin ko a ina ne za ka yi zuwa da kuɗinka da komai a cikin amma martaba addini ta shiga ko ina saboda haka ya kamata mutane su fahimta wannan kalmomin da Allah yake faɗa fa lillahi azzatu jami'a mu muna ganin ta bararan asiri cewa wato daukaka da buwaya tana cikin addini Allah ka ba yi lokon wani bai ba san kayi ba da ita bai san kayi ba kwata kwata daukar sa kawai iya addinin gari saboda fa lillahi azzatu jami'a buwayar ta Allah ne saboda haka ya kamata a fahimci wannan kuma ku hauna ku gani zaka ga wanda ya taso yanzu ina yau faɗa wannan mutum talatin a cikin gida wanda ya haɗa biyu addini da boko za ga ya fi kowa jihura a cikin gida saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau cewa sakin addini a zo kuma muna ƙara faɗa yanzu an shiga wato wani irin yanayi da nan da shekara goma goma ko sha biyar ko an yi hasashen cewa za a zo matakin da dama boko kowa ya iya to ba wani abu da za ka yi tsafafa da shi wanda abu biyu shi ne ka san addinin ka ka samu tarbiyya in ba ka da wannan ba za a kula ka ba domin yanzu kowane gida an hau igiya ba gidan da ba hau igiya ba idan ba a girma ba ko ina an yi NYC an duro amma abin da ake lafi yanzu shine karatun addini da tarbiyyar addini wannan su biyun nan su aka rasa to da kan kana neman daukaka ka koma ga addinin Allah zaka daukaka kuna kan dubawa ne aka tori shi ya to za mu sai na awal da aka zo sai ce waye shugaban ya ka nuna wani bawa sai ce ya za a saka bawa kuma sai bawon ya karanto hadisi yace annabi ya ce inna la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama wa yad'u bi akhar shi ce yace yace duk wanda aka tago din na bisa hadda shi za ka dora ke zama shi ne shugaba a kan yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama wa yad'u bi akhar kuma ku auna duk wasu manyan malamai da muke biyawa sayyid bin jubayr ikrima ibn abi mujahid bin jabal wayannan manya wani malaman da muke faɗa gaba ɗayan su ko kun san wani abin babaki duk bararrun bayi ne kafin su ka ko ba karanta shi bane amma ga shi nan ƴaƴan sarakunan da suka yanta su ba a san su amma su an san su gaba a cikin mako shi ba wanda yake cikin dama su wayancan duk maula maula ne duk yanta su aka yi amma ba a san sarakunan su sai dai ka koma yanzu ka tambaya ko ka duba ga tarihin su wane ne ɗan tawani ba mu san su ba su bayin yanzu su aka sani saboda addini walillahi al-izzatu jami'a buwayar gaba ɗaya ta Allah saboda haka wannan wani abu ne da ba za ka fahimta haka ba sai ka fada cikin abun wato sarara za ka gane cewa addini yana da alfarma a ko'ina walillahi al-izzatu jami'a lallai buwayar ta Allah to sai Allah yake ilayya kadul kalimu tayyib wato kalmomi waɗanda suke da da zuwa ga Allah suke tashi tafi shine al-kalimu tayyib wal amalu to al-kalimu tayyib din nan malamai sun yi bayani akan Abdullahi dan Mas'ud yana cewa subhanallahi wa bihamdihi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tabarakallah wannan shine al-kalimu tayyib da da kalmomi su ake nufi sannan wasu malamai kuma suka ce a'a kamar ibnu jarir al-tabari yace az-zikru wa tilawa wa du'a ambatan Allah da kuma karatun alqur'ani da addu'a shine al-kalimu tayyib to shi ibnu mas'ud ya batu wannan da yake saboda idan mutum ya faɗi wannan kalmomin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai malaika ya biyo su a cikin gefen fukafukinsa sai ya sama da har sai ya je da su sama babu saman da zai wuce ba sai sai mala'iku sun tambaye cewa waye kuma mai faɗa wannan wane ne yake to Allah ya masa gafara sai sun ba addu'a duk ran da ka faɗa har kiyama ta kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai wannan ta fara to har sai sun je sun ajiye su a gaban ubangiji madaukakin sarki sai sai karanta wannan ilayya ta'adul kalimu tayyibu wal amalu salih yarfa'u ibnu mas'ud sai ittibaki ya kawo wannan aya akwai wani hadisin daban shi ma wanda shi ma ke ƙara karfafa wannan cewa lalle abin da ake nufi da wannan shine kalmomi karatu alqur'ani da zikiri da addu'a amma addu'a banda ta ta'addanci addu'a da ake kira da ta'addanci shine mutum ya roki abin da mustahili ya ubangiji Allah ka sa in zama annabi kaga wannan ai ta'addanci ne a addu'a ko domin da abin da kake yi ba za ka taba zama annabi ba an bai da rage ku yawa wannan amma mutum ya zo ya jin yazo ya ga addu'a sai Allah ya sa ya zama sarkin Kano wannan addu'ar mustahila ce ko ra'i ko zai yi kun yi jiro zai yi mana musamman yanzu a era ta siyasar nan yanzu idan mai girma kan duje ya dora injiniya za a sauke shi sai dai a gore na sati biyu shi kenan kuma ko ba haka bane domin constitution ne amma annabi ba wani abu da zai annabi da zai zo ya ce ai bara a sai babu ta ga ba da wannan misalin na kawo shi ne saboda da muna lolo wani marjan sai wani bawa Allah ya ce kamar mutum ya roki sarauta sarkin Kano na ce a wannan zai zan ba a yanzu a ce inda da ne shekarun baya da ake binta aka dauke ta cewa gado ne nawa da Sheikh Usman dan Gojo kaga ba ruwan kowa da yake ba a tabawa amma yanzu da siyasa ta kalala ta komai ne wani mutayili babu saboda haka wannan shi ne to kaga idan ya kadu da kalimu tayyibu wal amalu salih wayannan shi ne wal amalu salih yarba ko kuma mutum yayi addu'a yayi addu'a ta addanci ta zalunci cewa Allah ta jarwa tsawara haka kawai sai dawa ba ta ci addu'o'in da ci ya sabu kalin wadai sai ce wal amalu salih su ko da hada da wato ayyuka na kwarai yarfa'u lalle Allah madaukakin sarki yana daga su wasu malai suka ce kuma yarfa'u a su alkalimu tayyib su suke iban ayyuka na kwarai su zama da an fahimta da kyau da abin alkhairin da zaka yanzu da karatun alqur'anin ka da sallah su za su dauke su a fukafukan su da su sama akwai malaman da suke wannan fassara an gane shi ne al'amarin salih shi ne malamin yake adawul fariza wato yin farilla akan lokaci wa min zikrillahi wa lam yu- wa man wa man zakara Allah wa lam yu'addi fara'idahu rudda kalamahu ala amali duk wanda yake ayyukan kwarai kuma baya sallah to za a bayar masa aikin sa ba za a karba ba wannan fahimta kuma ta yi kyau sosai to shine imam mujahid yake cewa al'amalu salih yarfa'u kalamu sayyid ayyuka na kwarai su ke daukan wato da dadan ayyuka su kai al'amalu salih shine su sallah farilla amma alkalimu tayyib ko zikiri da karatu alqur'ani da addu'a to al'amalu salih shi yake daukan alkalimu tayyib ya kai gaba to kaga wanda yake da aiki alheri me yasa ba a karba aikin su bulke don ba su da al'amalu salih alkalimu tayyib ne duk kun bai da ido ba ta sallah mutum ya zo yanzu ya bada ko yin sai da take abubuwa yanzu kala kala sai ga an kawo an na sun yi kaza an ba da tallafi guri kaza an ba da kaza wanda kungiyoyin da NGO na arna za ga suna yin abubuwa in ba da suna da wata hidden agenda ne in dai a fili mun gani to ba abin da zai kai shi sama sai dai a saka musu a fili kawai a duniya don ba shi da ba kalmar shahada kuma ba abin bukabucin da zai dau aiki ya kai shi sama to shine Allah yake ne wato wallazi ne yamkuruna sayyi'at waɗanda suke wato kullu ayyuka na ƙwarai kuwa shine ma ne ke hulhumul mura'una suke yin makirci ka akan ayyuka na muni muna na ayyuka shine humul mura'una bi amalihim ba ta aiki da riya ba ta yi dan Allah al mura'una bi amalihim wanda suke ayi ra'una bi amalihim wa la yadhkuruna Allah illa qalilan kenan wanda ba ta ambata Allah sai kadan shine wani bawan Allah da sau tsabar riya in aka zo yana sallah ba in yaji motsi sai gyara yana sallah cikin masallaci shi kadai kawai sai yaji motsi sai gyara sallah dai dai dai yana jiwa sai ga wata afiya ce a baya sai sai yin abubuwa sai ita motsi tana ta ragowar abu da aka cike kaga yanzu ya sallah ta dai afiya wallahi yana jin motsi sai gyara ya nutsu sai da ya ga wasan ya biyo ya ga kawai ya ga wanda yake sallar bai zo gabansa ba ya ga waye sai jiya ya gawa yana jiya sai ga akuya wallazi ne yamkuru da sayyati ke an gane ko to shine irin irin wayannan wayannan tsawon masu aiki ba da Allah ba da kuma azabun kiri suna da azaba wanda take mai tsanani wa makru ulaika huwa yahur lalle ma kinsu irin wayannan mutanen ko shine ke cikin halaka Allah ya kiyaye mu sai Allah ya kiyaye والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير Allah ya ce wallahu khalaqakum lalle ubangiji shi ya halice ku min turabin daga turbaya asalin mahaifin mu ke wannan annabi Adam alaihi salatu wassalam kuma min nutfa sannan kuma sai duban mani kuma ja'alakum azwaja sannan ya sanya ku nau'i nau'i kuma shine kuma ja'alakum azwaja wa ma ta'milu min unsa duk abin da wata take dauke da juna juna biyu ba wani abu da za ta dauka wala ta ba'u kuma babu abin da za ta haife illa bi ilmi ba shi sai da sanin Allah duk abin da yake dauke cikin mai ba Allah ya sani wa ya'lamu ma fil arham kenan Allah yana sanar da abin da ke cikin mai ba wa ma yu'ammaru min mu'ammar sannan babu wani da zai yi doguwar rayuwa daga cikin wanda za su rayu wanda zai yi tsawon rai wala yunqasu min umri kuma babu wanda zai wato rayuwa da take gajeruwa ba mai tsawo ba illa fi kitab kadina cikin lahul babu duk Allah ya rubuta din shi inna zalika ala Allah yasir lalle wannan da ake magana akai gaba ɗaya a gurin Allah madaukakin sarki yasirul abu ne wanda yake sassauka nan kamar da muka faɗa Allah ka daga kun min turabin thumma min nutfa shine kamar yadda na faɗa an yi bayani akan aiwar mahaifinmu ko halittar mahaifinmu annabi Adam alaihi salatu wassalam thumma ja'alakum azwajan ay zakaran wa unsa nau'i nau'i shine namiji da bace to shine Allah yake wa mata hamilu min unsa wa la tabawa illa bi ilmi huwa alimun bi zalika Allah yake tare da wannan domin ya faɗa a suratul an'am cewa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wala ra'ayi wala yabisin illa bi kitabin mubin ba cikin lawul mahfuz kitab mun sha wannan magana ba qur'ani yake nufi ba ana nufin lawul mahfuz haka kuma ya fada surat al-ra'd Allahu ya'lamu ma ta'milu kullu unsa wa ma tajidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar alimul ghaibi wa shahadati al-kabir al-muta'al Allah yake Allah yana sanar da abin da duk kowace mace take dauke da shi na dinayi da abin da kuma take karawa shine wato wannan nudufa din digon maniyin ya gida nawa ya rabu sannan guda nawa za a kama ko kuma a shi juna biyun kansa kwana nawa ya kara akan wata tara kwana nawa duka Allah ya sani wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowanne abu da kake gani a gurin Allah a tsarin akan tsarin shi yake shine bi miqdar shine kaddara ai kaddara ana nufin tsarin Allah shine kaddara da Hausa alimul gaibi domin Allah ya san duk abin da yake a boye wanda hada da wanda ya fito zili al-kabiru shine wanda yake babba al-muta'al madaukaki kuma yake wa ma yu'ammaru min mu'ammad babu wani wato wani mai rayuwa da zai rayu wanda zai yi tsawon rayuwa wala yan wala yanqasu min umri kuma babu wanda za a tauye daga cikin rayuwar ta illa bi tabbadina cikin lawul mabudi ne malaka ce magana akan tsawon rai shekara nawa ne idan mutum ya mutu bai kai ba za a ce bai tsawon rai ba a da musulunci akwai wannan tsarin matakai uku ne akwai matsakaici akwai na ƙasa akwai na sama daga shekara ɗaya zuwa hamsin da tara duk wanda ya mutu a nan to bai tsawon rai ya ce bai tsawon rai ba shi bai tsawon rai a rayuwa ba an fahimta da kyau ko daga sittin kuwa zuwa saba'in to mutum yana tsaka tsakiya daga saba'in kuwa zuwa sama wanda ya tsawon rai kenan duk wanda Allah ai sai ka gode wa Allah shekara ta saba'in yanzu sittin da wani abu sai a gode wa Allah rayuwa ta yi kyau sai a yi kokari kawai ta ƙara sa a cikin cikin ta domin za ga waɗanda suke wato matakan ba suke cikin mataki na waɗanda suke manya kai waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su daraja da fifiko in ka ɗaura rayuwar su mun sha wannan bayanin annabi alaihi salatu wasalam sai da Abubakar yin shekara 63 uku suka bar duniya kowanne daga cikin shekara 63 sun bar duniya ka suna wajen tsakatsakiyar kenan amma shekara ɗaya zuwa hamsin da tara aka ce ba tsawon rai ba Allah ka ba mu tsawon rai mai amfani sannan kuma shi ne da ba ai annabi yake khairun nasi man tsala umru umru wa hasin amalu mafi alkhairin mutane shine wanda ya tsawon rayuwa kuma yake kyawawan ayyuka domin mun ja wannan bayanin cewa kai tsawon rai ka ba Allah ko ya fi daraja akan ka kiyin tsawon rai ko kuma kai wato kai in tsawon rai kuma ka ba Allah duk da aljanna ne to abba wannan da ya tsawon rai ya fi daraja aljanna domin ayyukansa sun fi na wannan yawa isa ka roki Allah ya baka tsawon rai kuma ka bi amma tsawon ran da ba za a bi ba gwara ka mutu tun kafin a kai wannan gabar kuma kana cikin gun Allah an bayyana da kyau ko yawa wanda ba zai ba Allah da ya mutu da wuri ai shi wannan fani mai amma wanda zai ba Allah ko bare tsawon rayuwa Allah ya bashi tsawon rayuwa ya cika da bunsa domin karawa kansa profile din sa ne ke kara cika Allah ya ba mu tsawon rayuwa amfani dan za ga wasu sun yi tsawon rayuwar kuma mara amfani ba su da amfani Allah ya kiyaye to shi ne yake faɗa ana cewa illa bi kitabin mubin ya ai ba dai na cikin littafi wanda yake wato mabayyani illa bi kitabin fa yana cikin lawul mabud inna zalika ala Allah yasir hakika haka abu ne mai sauki gurin Allah madaukakin sarki Allah yake
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواقر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
الله يجي وما يستوي البحران. بعلاك تبقى ديريتا. كوجي بلا جيبا. hada azbu furat wannan ruwansa mai dadi ne bari kalle mai dadi ko kuma kace mai dadin gaske sa'ibun sharabu sannan ba wata wahala wajen ta kun ji bangare na farko shi ne albabul awwal ke wa hada min al-ujal wannan kuma mai zarfin gaske ne na biyu ya lai kadiri ta su وهو الذي مرج البحرين هذا عدل فرات وهذا ملح أجاج بجي سورة الفرقان وكما بينهما برزق لا يبقيان بي- مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبقيان وإنهم قوجين قدام يأتي مغانا أخي يا الله مرة كتن تركيه وأن جزر إنجتي جسرين سيهي يوع وأن كما فريق إليه كما مجال إنجتي duk kowanne da alfanunsa to shine wanda yake ce tsakanin mumini da kafiri kake wannan mai zaɗin shine mumini wanda kafirin kuma wanda kuma mai zarfin da kin da gidiri shine kafiri sannan kuma kowanne yana da nasa amfani hikimar yin wancan shi wancan da yake mai gidiri da yawa idan da Allah madaukakin sarki bai samar da wannan mutum da abubuwan da suke mutuwa a cikin kogi ba za su bar mutane su zauna a duniya ba saboda wari amma asisin da yake cikin wannan wannan cikin ruwan shi yake sa wannan wato abubuwan da suke mutuwa na cikin kogi ba za su damu mutane ba domin ka je ka auna ka gani wa idan ma ka bada rijiya ta mutu ba ɗauko ta ba ko wani ɗan akuya in ba wasa ba sai an yaki ta gaba ɗaya kuma wasu daga ranar sun je da ruwa saboda gaba ɗaya ruwan sai ya ke ta duka da an nemo za ku ji gidan ya shige da dori gaba daya to dabbobin da suke cikin ruwa girman su wasu ma ba a san su ba ko kwanan nan na ga wani gida da na gani yace to ina ina ba su karya da ambar na wancan sahabin wani kibi da na gani kwanan nan an nuna a yake girman sa ya baci wallahi kawai iya rawun sa ka fito da shi girman ya kai girma nace ina gani nace saraka rasulun kai lalle annabi yayi gaskiya wanda hadisin da aka bada labari ta maura ta kan ayya kai suka ce wai ya za a kai an ce wai kai ta kawai gaba ɗaya ta yi gaba aba malam kaga wannan kibon kuwa to saboda haka irin irin irin wayannan yanzu ba ka gani yanzu in doki ya mutu a unguwa aka bai shi sai ya addabi duk bangaren nan sai ya addabi kowa to ina ga kifin da aka ce girman sa yayi masallacin nan kawai mu tsaya a haka well ana magana akan well ba cap ba domin shi karamin kifi ne to ana magana akan wannan well din kifi ne da mafi girman well ko ba wanda ya san mafi girman su sai Allah kawai to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan daga cikin kowanne daga cikin wayannan biyu kuna cin nama danye shine wanda yake ce kifi kenan eh musulmin nama saboda haka kuna cin wannan lahman tsayiyan wa tastakhrijuna ilyatan sannan kuna fitar da kayan ado shine al-lu'lu'u wal marjan yakhruju minhu al-lu'lu'u wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban saboda haka wannan lu'lu'u wal marjan shine ilyatan kayan ado talbasuna har kuna sawa Allah yake wa taral fil kafiri kuma zaka ga manya-manyan jiragen ruwa a cikin wannan ruwan mawakira suna keta gurare daban-daban Allah yake ne litafta gumi fadli dan ku nemo falalan Allah arziki kenan wa idza qubiya til salati man takiru fil ardi waqtahu min fadli Allah wannan falalan shine wato arziki Allah yake wa la'allakum tashkurun to wannan ba muku ne dan ku gode ba duk an cikin lokacin da Allah ya ba ni ma ka rika gode ma bawan Allah godewa Allah alima ko mun gaba da wannan yana da abubuwa da wanda ba kai akan kanka kai amfani da abin da Allah ya baka domin Allah ya ba arziki ka kiti to ka gode marwa ba godiya wace ga Allah dan za ga wani waje saboda ya je ya karanta economics duk da su ya yi economics din din sun ce wai mu mugu ko tsara ake mu da akwai wanda TV da yake wada wai dan da ya ji ya karanta economics shi mutum ne mai kyauta sau kuɗi ya ba wannan ya ba wancan dan da yake yake ba ba yake ba da wannan kuɗin akwai matsala wallahi kai ya da TV ke bayani yake akwai matsala saboda kaza ya rika kawo su ka'idodi saboda kaza da kaza ayi in aka kaza ne kaza sai dariya sai ya baji misali tunda yana sakin jiki da ƴaƴansa ba faɗa ne maka ba sai yake to kai ba ka ganin yanzu yake tsakanin alani da akuya yake ka gaya min wanne fa haihuwa shi misalin da ya waje ke yake alade ya fa haihuwa yake to akuya ba ka da nawa take in kai haihu uku ba har kallon da ake zuwa ko hudu yake to tsakaninka da Allah tsakanin akuya da alade wanne aka fi yake akuya aka fi yake ka taba gani ta kare ran da aka dora a tilawa aka ji an rasa nama a garin nan yake amma alade yanzu a cikin ingo ko inda take da ka ba alade wala sai dai ka sa aka ba da wani gurin yake babu yake abin da ake nema da dukiya albarka shi karatun da ya wace shi ne kawai ya karatun da ya wace yake albarka ake nema ba wai dukiya ta zo da yawa ba shi kenan kawai ya baje akan fahimtar sa amma dai ga karatun da yake daidai cewa albarka ake nema kuma haka ne inda yawa ne yake za a yi lasin ai da alade ya cika ko ina domin sai akwai 20 25 haka amma akwai kullun haɗi ba ake a kudu a ɗebo su da awaki da shanu kullun kaje hanyar manyan hanyoyi za ka fita ake ne za ka yaje aiki ba za ka wato sai su ƙara yawa nan sai kuma suna diban ne saboda haka albarka komai na sha ba ku wannan misali za ka gani a gurin aikin ku yanzu ga kun yi aiki a ƙarshen wata kowa dubu biyar aka bai amma an ba wata ba abokinka da aka bai dubu biyar sai ya rance a gurinka kuma kai wannan dubu biyar din ce ba ba wai man makoko ba ko wai me yasa sai Allah ya toke bukatar da za ta cinye gudun ba babur bane ba sai ya yi fashi zaka je kai gyara ba sai Allah ya hada fashi shi kuma sai ya biyar a sati shi ne kawai bambanci kun fahimta ko ko mo da ya fita motar ta buga wallahi wannan shi ne ba albarka sai ake kira albarka Allah ya hada bukatar da zaka taba ba ku shi kuma ya koro ta wanda zaka zo ta hadiye kudin lokaci guda komai ka nemi albarka kawai malam an gane ko to shi ne abin da yake gaya mana cewa bi tabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun ka gode wa Allah duk ni'imar da Allah ya ba shi Allah yake aya ta gaba يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى نعم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير نعم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Allah yake yulijul laila fil nahar yake shigar da wato dare cikin yini wa yulijul nahara fil layli sannan ya shigar da yini cikin dare sannan sannan kuma shine yayi longa night da shorter day ka duba ka ga tsarin Allah madaukakin sarki a hankali yake shigar da inda lokacin guda ka zai da ake dauke wuta ake shigo da dare ko rana da da yawa mutane sai sun makani matsaloli kuma za a samu domin wani yana cikin tafiya yana cikin tafiya a babban titi kawai sai a dauke kawai da ake dauke wuta sai a dauke haske kawai wallahi hatsari za a kai a mutu amma cikin hikimar Allah sai yake mugun abubuwan da tadaru a hankali za ka fara gane cewa yanzu farana za ka faɗi shine yulidu laila fil nahar a hankali yake shi kuma a zo gabar da za ka dare ya yi tsawo kamar yanzu za ka longa na tsaki yini bai da yawa duk abin da ka sa a yini mafi yawanci yanzu sai ka yi a guje da gaske za ka yi saboda lokacin da dare ne to haka Allah shi yake wannan wa sakhara shamsa wal qamar shi ya hore wato rana kuma da wata kullun yajri li ajalin musamma ko ne yana tafiya ne zuwa ga wani ajali wani lokaci da Allah ya kididdige masa waye wannan sai ke zalikumullahu rabbukum shi ne fa ubangijin ku kagar rububiyar an kuma tuna musu domin sura dawa magana take akan kai takar Allah rububiyar da kuka sani da ita za a tuna muku ku ba Allah ku yi uluhiyya sai ce zalikumullahu rabbukum duk fa wanda yayi wannan abubuwan Allah ne ubangijin lawul mulku kuma mulkin komai na sani walladina tad'una min dunihi wanda kuke kira kuwa kuma bayan sa ma yamlikuna min kidiyya ba su mallaki koda da fata rigar kwallon dalilo ba ka ji wata rububiyar ko an kuma kafa musu da adulla akaliya rigar kwallon dalilo shine iliyar an fahimta da kyau ko sannan kuma fatil dama abubuwa uku ne a jiki Allah yake ta buga misali da su sai fatil shi kuma fatil shi kuma wannan zaran na jikin wannan tsagar shine fatil alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha kan kuma wala yuzlamuna nakira to shine ta uku ita kuma nakir shi kuma dugu dugon jikin kallon dabino in ka bare shi ka duba baya babu wani dan dugu shine nakir to gaba ɗaya wannan guda uku Allah ya buga misali da domin suna mu'amala da dabi ne kullum sai yake to wannan abu ba wai dabi nan kansa ba rigar da aka rinda da dabi nan dan taban da aka dora ba ko ku ta kwalita ba ko waɗanda kuke zuwa ku roƙa ba su dabi wannan abin ba kaga wannan abin na sai akaliya shi ba sai Allah yake in da uhu in kuka kira su la yasma'u du'a'akum ba za ta taba jin kiran da za ku yi musu ba su waɗannan gumakan kaga dalilin da ya janyo ai ikrima ibn abi jahl ya musulunta ke lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya ci maka saboda haushi ya musulun da waye kai wallahi barin garin zai saboda takeici kawai annabi ya dawo maka yanzu an yi fatawa maka kiwa je bangar sai ya je hau kawai jirgin ruwa da aka shiga cikin jirgin ruwa sai fara tambal tambal sai ga wa zai kiransa hamman ne kowa ya yi direba yana cewa to jama'a kowa ya tsarkake zuciyar kamar ke ya kira Allah duk Allah ne ba shi kowa kawai ya kira Allah fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din kowa kace ya tsaya zuciya ya ya kira Allah sai ga in haka yake ya haka kuma sai aka ce ai ba mai iya kubutar da mu muka shiga wannan yanayi sai Allah da ya ja ka ajiye shi sai kuma tsoro ya dawo aka kuma tsoro shi ya biyo jirgi sai ya dawo ya zo ga annabi alaihi salatu wasalam yace ai tunda ubangijin nan kowa ma ya gurin da yake koma sai shi zai bautawa ikir ma dan Abu Jahl dalilin musulunta take nan shi dalilin musulunta take nan saboda haka wannan shi ne kaga in kada um la yasma'u du'akum walau sami'u inda ba za su ji din matta jagulakum to ba za su amsa ba haka ai wata hadani yake faɗa ina dinu rasulullahi lamma kadafnahum kabakiba fil qalil fama nadaku walau nadaku alam tajidu kalami kana haqqan wa amrul lahi ya'khudhu bil qalil bil qulubi fama nadaku walau nadaku laqalu sadaqta wa kunta za ra'ayin musibi haka lokacin da aka jefa za Abuja ne zuwa yi a cikin rijiya annabi ya rika kwalla musu kira yana kiran su ya wani kan wani saboda haka wannan shine Allah yake mana wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum rana alqiyama kuma za ta kafirce wa shirka da kuke yi da wala yunabbiuka mithlu khabir ba wanda zai baka labari irin Allah madaukakin sarki gwani ke ba da labari sai Allah yake na يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله
نعم والله هو الغني الحميد نعم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nas ya ku mutane duka antumul fuqara'u ila Allah dukan kuma bukata ne zuwa ga Allah kowa yana da bukata gare shi wallahu huwal ganiy Allah shine mawadaci alhamid wanda yake cancanta a gode masa in ya sha yuzibukum to Allah ya ga dama sai ta ji da ku gaba daya wa yati bi khalqin jadid yazo da wata halitta sabuwa gaba daya halitta kowa da gudu a zo da sabuwar halitta wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan fa ba wani abu bane babba wanda yake babba da zai gagara Allah shine wa ma zalika ala Allah bi aziz ba abu ne da zai gagara Allah ba yau wai dare sai Allah kan yi wa turi a to wannan abun mamaki ne cewa mutum yana talaka yau wace gani in kaji wannan suna faɗa shine mutum ya kudi kenan ba abun mamaki bane cewa ga yanzu lokaci guda shine misalin da na ba ku kwanaki cewa bawo Allah da aka ce shi ta yana ne a ƙarƙashin wani guri amma yanzu shine mai gurin ya fiye gurin gaba ɗaya akwai wanda yake gaya mun yake yaransa shi ma ubangidansa da yanzu yaransa ba ruwan Allah wa ma zalika ala la yaji aji ai dai kawai kai riko da sababi ba wa Allah ba san wato nan gaban me zaka zama ba sosai kuwa duk zaman nan da muke yanzu a kowanne nan gaba kuɗi ma sai dai a rike mun littafin wata Allah saboda abu ne a koyi an fahimta da kyau ku wa ma zalika ala Allah bi aziz to sai Allah yake ولا تزيد وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى أمرها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير za mu dakata na an nuna mun lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yaje mana wa alaikum assalam wa rahmatullah na haka wallahi ba san biya na a da yawa يذكرون a duniya da rayuwa a musamman ba ya zuwa wajen zan yi umarta da ya mutu ko da ya ci wala ya fara a duniya ke domin a yanzu a kana zai ya mutu kuma a tsakanin dabbar tabbaya ta yi fa'ida a duniya walau sai ya umma da zai masa jagulan domin ka ga ai muna da mutum da suke nuna cewa akwai lokacin da mamaci zai yi mun karanta wannan rasulun ko a nan ko a yau to ko da sun yi wannan lokacin da ake kira su to za su ce ba da da sai a duniya ne wallahi wannan tambayar cewa ne wani ne rubuto tambaya yana magana a kan da Allah ma da menene hukuncin musulmin da ya yarda da sallah amma ba ya yi in ya zama kafin sai ke duba da hadisin nan da yake cewa tsakanin mutum da shirka da kafirci shine barin sallah yace amma ya yi imani da cewa sallah wajibi ne amma baya idan mutum ya yarda duk abin da yake da cikin shi da cikin musulunci ya yarda da shi inda za a tambaye shi ne hukuncin sallah yace wajibi ne ne za ba ka yi haka kawai to wannan a tsarin musulunci shine za a ba shi lokaci idan bai yi sallar ba sai a yi mar haji na rida kun fahimta da kyau ko idan babu tsarin musulunci kuma kaga wannan wani abu ne daban idan ya mutu bai mutu kafiri ba domin ya yi da ita amma fa fitarsa daga wuta ba mu san da zai tsara remedial din sa da kuriyan din sa da ko kuriyan din na wuta ba mu san yaushe ba don ba da kinka ya mutu ba ba mu san yaushe zai tsara ba wannan shi ne abin da yake yi wannan magana da kake wato tsakanin wato shi abin da yake kawo a cikin saboda an ce tsakanin bambancin kafiri da musulmi da musulmi shine tarku salati kawai yana nan a musulmi in dai ya yi da wanda yake kafiri shine wanda yake kare ta bi mai da ba to nan kafiri ne in ya mutu ya mutu kafiri sannan kuma horon da za a yi bari ya mutu baya sallah to sai kun ga ai a wannan gabar akwai horo na musulunci ya zai yi masa sallah tallagawa an fahimta shi ne aka ce hatta manyan gari imamun gari da manyan malamai mutanen kirki idan aka biya musu makotan su suka bada shi da cewa sun je kan ba taɓa ganin sa a masallaci wato limamin unguwar ba zai masalla ba sai a kira ɗan jagaliya su yi masa sallar sai eh su za su ma domin a a yi wato a gargajiyan baya kada ba da wannan misali muna yara a wannan akwai wanda ya taba mutuwa ba ni ma Allah ya kansa da gafara limamu gandi bai zo masa sallah aka rika surutu kaza kaza kaza aka rika wani aka yi surutu saboda aka har sai da wata ranni muna karatu na gaba na Allah sarkin gidi saboda aka da abin da kage shi irin wayannan da dalili ya fito wallahi saboda haka shi ne ka'ida a musulunci mutum baya sallah ko yana nuna rashin mutunci da ta'ara kurkuru baya jin magana kowa amma yana da a musulmi to in ya mutu mutanen kirki kashi ne sai a kyale an jagaliya su yi su isu su yi masallah in ba ya ji shi za su biya a sallar su biya haka za ki wannan kuma shi to wannan ai kawata yayi da zoro wai hukuncin mata maza hukuncin wanda yake hukuncin mata maza ta hanyar aurensa da kuma rabon gadonsa shi wannan ai kaga an masa hukunci a cikin littattafan fiƙo amma magana aure idan ya zo abin da aka kaga suna rinjayar da wani cikin suna rinjayar da wani bangare an fahimta da kyau yau wani bangaren da aka rinjayar wanda aka ce shi ne yafi karfi kaga idan bangaren mace ne to namiji zai aura ko mamansa ya girma sannan yana al'ada sai a rinjayar da mace idan bangaren namiji ne yafi karfi shi za a rinjayar idan kuma kaga a ta abin da ya shafi gado wanda ya fi karfi a wani hukunci za a bai kenan hukuncin bai fada ko lillakar yanzu da haka da wanda yanzu shi zai fada kawai wataƙila cewa za ka idan kuma ba a bambance ba ba babu wanda ya fi ƙarfi shi kuma a likitance ana zuwa shi wani tajin da ake bai da biyar ɓangaren shi ke suna yi kamar haka na kawai biyu wani yaba ana yi ko injiniya yawwa a mai da shi wani ɓangare daban wanda ya fi ƙarfi na? to ga injiniya ya zo da wata rigewa amma ba za a amsa ba sai ba zai shiga cikin tagiru kalkin da ba tagiru kalkin da wala amran lahu fa la yughayyiru na Allah gaskiya a fahimta ta ba zai shiga ba domin neman lafiya ne domin kasancewa mutum mata ba za a aina kasa ko ba ka wani yawa to da haka taimakon sa kuma ya koma bangare ne ai taimako ne an gane kamar mutum ne ya zo da kai biyar ko kafa biyu idan aka zo sai a ce an yi tagiru kalkin la bai ba taimakon sa aka ka fahimta ya zo baya iya fitsari ko ba ce shi take sai a ce a kyale shi saboda haka Allah ya yi shi ba za ya haka ba ba ya cin tafi da kanki Allah ya dace da awwal da kuma dai ya ko ba Allah da ya wuce don zan waye bai yana zuwa karatu cewa garabi ne da yake sunan sa cewa za a yi masa aiki a lokacin da yake cin mai da za a yi da shi aiki wai bibiya a agaransa guda ɗaya ta tsinci to kaga babban ya ce karamin zabi ne ce wannan ai babban ba shi ne kare kuwa ba shi har yanzu ma ba ba shi alƙasim har yanzu ina ji a kwance yake har yanzu yana kwance saboda haka babban aiki ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah madaukakin sarki ya saki ka bada Allah ya kare lafiya wato kuma ya warke cikin ƙoshin lafiya muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa sai satin da ya wuce na san sai da shi ya yi profesa Abdulrahman Adam ya dan samu hatsari wallahi ni jin dadin da yake na gani na gani a hannunsa duk ya ma fara warkewa suna roƙon Allah madau adili da wuce ka faɗi Allah ya takaita shi kware da yake domin bayan sun faɗi din motocin bayan su sun tsaya a ga irin wannan aka faɗi kuma babban jiji an ce ko da gudu ai akwai matsaloli sosai da wannan kuma addu'a ne kulma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum addu'a ce muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya Allah madaukakin sarki ya kiyaye gaba muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa ƙasar mu Allah ya lona da ita lafiya kun ce rayuwa da ake ciki Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kuma gun da wadda kusa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka jigala mabari Allah ka shirya mana matakan mu Allah ka dora su akan hanya wani bibiya Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin salam